من الشيطان الرجيم وصلى الله على النبي الكريم وبعد فإن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا إخوة الإسلام والإيمان فيا أحباب رسول الله فيا أيتها الوجوه النيرة الطيبة أحييكم خير تهية على هذه الأرض إطلاقها لأنها تهية من عند الله مباركة طيبة وهي قولنا دائما وأبدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan uwana ga shi yau Allah maɗaukacin sarki ci ikonsa da ganin damarsa da horewarsa da yarjewarsa mun yi yammaci cikin albarka da alheri da falala mun samu saukan ni'ima ta ruwa muna godiya ga wanda ya saukar da wannan ni'ima wato da fatan ba a manta ba cikin tsarin da muke bi na karanta alkur'ani mai girma da fassara shi bisa hanyar magabata gwargwadon yadda ya sauƙaƙa muna nan mun zo wato ƙarshen suratu tabbat yada abi lahabi yau sabuwar sura za mu tashi wannan sura kuma babbar sura ce wato ita ce suratul ikhlas ko suratul qul huwallahu kamar yadda zamu ji sunayenta da dama menene dalilin saukar wannan aya malamai suka ce akhraj al imam ahmad wa tirmidhi wa ibn jarir an ubay ibn ka'b أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا نبي الله أو يا محمد نسوات يا نبي الله با. يا محمد انسب لنا ربك wato mushrikan man ka suka ce ka gaya mana dangin wannan ubangiji naka wa dan wane ne ko ka sabbata mana shi daga me yake na gol ne ko na zurfa ne ko na zinari ne ko ko a'a na diamond ne gangan jiki ne ko ba gangan jiki bane dogo ne ko gajere ne takaura ne ko sufira ne kuma daga wata kabila yake ta ina za mu yi mu mu gane shi mu san shi wane ne shine sai Allah saukar da wannan sura suratul qul huwallahu wannan sura babbar sura ce bari mu ji sun yi tambaya ga kuma abinda Allah ya saukar sai Allah ya ce na'am نعم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله بسم الله الرحمن الرحيم ده سنة الله من رحمة من جنقي سورة الإخلاف وانا سورة تكأي تأبنجي ده تنقن تإبادة دنشي هذا هذا شيء ده قوة surar da take magani ko take take hanawa a hada Allah da wani kada a hada shi wajen sufofinsa kada a hada shi wajen sunayensa kada a hada shi a wajen aikinsa da kowa wanda shine Allah wato tasmiyatuha sumiyat bi asma'a kathira an ambace ta da sunaye masu yawan gaske a shahararwa suratul ikhlas sunan da yafi shahara wannan sunan suratul ikhlas surar karaita ubangiji da tsarkake ibada don shi لأنها تتحدث عن التوحيد الخالص domin ita tana magana ne akan tauhidi tsantsa lillahi azza wa jalla almunazzahu an kulli naqas wanda Allah ya tsarkaka daga dukkan wata tawaya almubarra'a min kulli shirkin wanda ya barranta daga dukkan wata shirka ko wata tarayya da aka yi da shi wali anna tukhallisu al-'abda min ash-shirk ita kuma in mutun ya rungume ta yana karantawa tana kubutar da shi daga shirka aw minan nar ko ta kubutar da shi daga wuta wa sumiyat ayran suratul tafridi ana kiranta sura ta kadaitawa aw tajrid ko tsiraitawa a barki zallan sa tsantsa aw ko kuma at-tauhid a kira ta ma tauhidin karan kansa aw an-najatu ko a kira ta tsira wato da dacewa da kauce dukkan irin wata damuwa awul wilaya ko kuma a kira ta ita ce mai bada ko kuma ita karan kanta shi shugabanci ta ce alwilaya li'anna man qara'aha sara min awliya'illah wanda dai ya kanta ya zama waliyin Allah ko kuma ana kiranta walittaka ita sura karan kanta ana kiranta bi walittaka suratul ikhlas babbar sura ce wato wanda dai ya karanta ya zama min awliya cikin waliyan Allah awal ma'arifa ko ana kiranta sani wanda dai ya karanta ta yayi ilimi wato san ma kazalika suratul asas ana kiranta sura ta tushe lishtimalha ala usuluddin dan ta kunshi wato asali na addini sai dace da surar da ta wuce kafin ita ko da ba da take biye da ita kusa kusa ba almunasaba baina hawa baina ma qabla hawa ba wato dace wata da surorin da suka wuce kafin ita a fili yake in ji malam fa suratul kafirina suratul kafirin للتمرأة من جميع أنواع الكفر والشرك نمبر رانتا يا دكا وانا نوئي إنا كافر في الشركة وهذه السورة لإثبات التوحيد لله تعالى وانا فاتنا مغانا أكل كرأي تعالى مدعوك جزاكي وانا تنا مغانا كرأي كافر كرأي شركة دا الله وانا تنا مغانا كرأي تعالى في علاقة فوابه علاقة سكينين جمالا واتو المتميز بصفات الكمال واتو شيء الله واتو يصف من كل صفة تشكه المقصود على الدوام وان ake nufi ko da wani lokaci al-munazzahu an ash-shariki wash-shabih wanda ya kubuta babu shi da abokin tarayya ba shi da wanda ya kama da shi waliza qarana baina hadhihi al-qira'ati fi salawatin kathira saboda haka manzon Allah ko kuma malamai wato ake hada ta da wato sauran karatu a cikin salloli masu yawa karakatiyar fajiri in za a rakatiyar fajiri yana karanta qul huwallahu ko قل يا أيها الكافرون قل هو الله والطواف هكذا ما هي طواف ما قل يا أيها الكافرون قل هو الله إن أي ركعتين الفجر إن أنكرت وأن سورة بالي أكرمت قل يا أكرمت قل هو الله باين فاتحة إن أي طواف أكرمت قل يا أيها الكافرون باين فاتحة أكرمت قل هو الله والضحى هكذا صلى والضحى إذا ما أنا أكرمت قل يا أيها الكافرون إن أنكرت فاتحة فيكم أكرمت قل هو الله wa sunnatul maghrib haka nan sallolin da ake na nafila na sallar magriba wato an yi sallar magriba yana raka'a bi nafila ko wannan nafilar da ake in ka karanta bayan fatiha wal ya yar kafirun da qul huwallahu ba kai laifi ba wa salatul musafir da sallolin kasar na matafi in yana son karanta gajeriyar sura sai ya karanta ta mastamalat alaihi sura abinda sura ta kunsa na darussa tadammana hadhihi sura ahamma arkan al-aqida al-islamiyya والشريعه الاسلاميه ta kunshi dukkan wata aqida ta musulunci da dokoki da shari'ar musulunci gaba daya wannan sura da karancin wato yawan ayoyinta da karancin harufanta amma abin da ta dunkula duk shari'ar musulunci gaba daya ta kunshe shi suratul ikhlas wa hiya tauhidillah ita sura karanta ta ita kanta ma tauhidi ce na Allah kada ta Allah ce wa tanzihi da tsarkake shi wa tusabi bi sifatil kamal da siffantar da Allah da siffa ta cika wa nafi shirkai da kore dukkan wani abokin tarayya wa bi hadha ar-radd ala an-nasara al-qa'ilina bi tasrif a cikin wannan surar ana wa kiristoci raddi dan su suna ta inna Allah salisu salatu Allah dayan uku ne ina fata an gane ko da Allah wato Allah sibri da kuma da Allah Allah uba Allah ɗa Allah ruhi mai ƙarfi to wannan sura tana musu raddi cewa shi ɗaya ne ina fata an gane ko shi yasa malam da ke qul huwallahu nasu ɗaya nan shi ɗaya ne filo ƙwallon ƙal ɗaya ɗaya ba shi da abokin tarayya ina fata an gane ko haka nan wa alal mushrikin allazina abadu ma Allah alihatan ukhra tana yin raddi ga mushrikai waɗanda suke bauta wani abu bautar daban wanda ba Allah ba wannan sura har yanzu raddi ne gare su fadalwa tana da falla mai yawan gaske suratul qul huwallahu tana da falla mai yawan gaske waradat ahadith kathira waradat ahadith kathiratun fi fadl hadhihi sura hadisai masu yawan gaske sun zo akan falalar ita wannan sura wa annaha ta'adlu fi thawabi qira'atiha suratul qur'an inda za a karanta ta ladanta ya kai ɗayan bisa uku na karatun alkur'ani idan ka karanta ayatul kursi wanda ya karanta alkur'ani daga bara har ya zo wala tujadilu ko kuma daga wala tujadilu ya kai har suratul nas to ladan ka ya kai wannan ko kuma daga suratul baqara ya zo inna masabilu in ka karanta alqur'ani ladan ka ya kai wannan ina fatan kun gane tana da hollar da su li'anna kullama ja'a fil qur'ani bayanun lima ujmila fiha duk abin da yazo cikin alqur'ani bayani ne na abin da aka dunkule a cikin suratul suratul ikhlas dukkan qur'ani daga farkonsa har ƙarshensa ka tokam wato abin da ya zo cikinsa na hukunce-hukunce da dokoki da shari'a da ƙa'idoji da hududi da yadda ake ladabi da yadda ake zartarwa dukkan su gaba ɗaya in an zo a cikin ayatul kursi sai an samu wannan hukunci a ciki ba a cikin kulhu Allah sai an samu wannan hukunci a ciki ina fatan kun gane babbar sura ce malam yace falalarsa tana da yawa li'anna al-usul al-amma li shari'a salata domin asali na gaba daya cikin shari'a guda uku ne na farko a tauhid kada ita Allah kada hada shi da kowa wa taqrir al-hudud wal ahkam da tabbatar da abin nan haddoji da kuma hukunce hukunce na shari'a da dokokinta wa bayan al-amal da bayanan ayyuka wa qari takallafat bayan at-tauhid wa taqrir wannan sura ta kunshi ta dauki bayanan kadai ta ubangiji da tsarkake Allah akhraj al-bukhari wa abu dawud wa an-nasa'i ana abi sa'id al-khudri anna anna rajulan sami'a rajulan yaqra qul huwa Allahu ahad wato abu sa'id al-khudri ya bada wani labarin wani hadisi wanda waɗannan manyan malamai suka rawaito imam al-bukhari da abu dawud da nasa'i yace wani mutum ya ji wani mutum yana karanta qul huwa Allahu ahad yuraddiduha yana ta maimaitawa فلما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له يعني عند رواية زوجة من ذا الله عنه وكان الرجل يتقالها شيء من ليس متم يكاو قال وجه من ذا الله ويزوجة من ذا الله yana ganin sura ta yi kankanta faƙala annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ce wallazi nafsi bi yadi na rantsi da wanda rayuwa ta take hannunsa shine Allah inna hala ta'dilu sulusul qur'an wannan surar ta yi daidai da ladanta da girmanta da darajarta da azamarta gurin ubangiji ɗayan musu ukun alkur'ani ce maza Allah ran tsuwayi wa fil bukhari riwaya ukhra an abi sa'id radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ce manzon Allah wanda tsira da amincin Allah suka tabbata gare shi qala li ashabi ya ga sahabbansa wata rana cewa ayya ajizu ahadukum an yaqra suratul qur'an shin su ɗayanku ya gaza ba zai iya karanta ɗayan bisa uku na alƙur'ani ba in an raba ƙur'ani uku ya karance ɗaya ɗayanku zai gaza wannan wa shaqqa zalika alaihim wannan sai musu nauyi wannan ya dubi wannan wannan ya dubi ashe dare ɗaya mutum ya karanta izo ashirin mu kuma ana so mu karanta mu fahimta mu lura wannan abin ya dame su wa qalu suka ce ayyuna yatiku zalika ya rasulullah wa zai iya wannan a cikin ya manzon Allah fa qala sai ce Allahu al-wahid as-samad thuluthul qur'an wannan sura qul huwallahu al-ahad al-wahid as-samad thuluth al-qur'an wannan sura ta qul huwallahu dayan bisa ukun al-qur'ani irin wannan riwaya ta zo warawa muslim wa tirmidhi an abi huraira an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala ihshidu fa inni sa'aqra alaykum thuluth al-qur'an ihshidu ihshidu wato ku tawo ku taru daga hashada ne ya hashidu ishid ishid wato ku taru ishidu ku taru fa inni saqara alaikum suratul qur'an dan karanta muku dayan musa ukun qur'ani fa hashada man hashada wanda suka taru suka taru thumma kharaja an-nabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya zo fa qara qul huwallahu ahad sai ya karanta qul huwallahu ita sura kawai ya karanta thumma dakhala fi gida fa qala ba'duna li ba'd sai sahabbai suka ce kashin da suka fara guna bin wannan ya ce wannan qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah kafin ya fito fa ya gaya mana ka inni sa aqra alaikum sulatul qur'an zan karanta muku ɗayan musu uku na alquran inni la ara hadha khaira khaira ma jaa min as-sama ina tsammanin wani alheri ne yazo daga sama ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم هو نبي الله سيدنا النبي قال لي إني قلت سأقرأ عليكم ثلث القرآن na ce zan karanta muku ɗayan bisa ukun alƙur'ani ka kama a ran lokacin ka ce eh ko eh haka ne katin za ta so menene daya musu uku alquran yace ala wa innaha wannan surar da na karanta wa tace ala ran makaranta ne da ka karanta da farko bismillah na'am sai da ya kai ta karshe tsayanan ala ran ma yace innaha wannan surar da na karanta qul wallahu ahad nan innaha ta'dilu sulhul qur'an ladanta da girmanta da darajarta da matsayinta a gurin Allah ya kai ɗayan bisa uku na alkur'ani warawar imam ahmad wa tirmidhi wa nasai ana abi ayyub al-ansari an annabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi wanda tsira da amincin Allah suka tabbata gare shi yake aya ajizu ahadukum an yaqra suratul alqur'ani fi layla ɗayan ku ya gaza ya karanta ɗayan bisa uku na alkur'ani a dare ɗaya wannan magana fa innahu man qara sai annabi shi wanda ya karanta qul huwallahu ahad to ya karanta ɗayan bisa uku na alƙur'ani fi laila faqad qara'a lailata idin sulus alƙur'an wanda yayi wannan karatun a wannan daren ya karanta ɗayan wato wato ɗayan bisa uku na alƙur'ani zada ibn jarir wa tirmidhi qala wato ayat da ke wai dan ƙari shi ce qul huwallahu ahad sai ce menene gaba Allahu samad shi Allah shine abin nufi da bukata allazi lam yalid wa lam yulad wanda bai haifa ba haifa shi ba haife shi ba li annahu laysa shay'un yuladu illa sayamutu duk wani abin da aka haifa to ko sai ya mutu wa laysa shay'un yamutu illa sayuwarras duk abin da ya mutu ko sai an gaje shi wa inna Allah azza wa jalla la yamutu wa la yulad Allah baya mutuwa kuma ba a gadan sa ko za a gadan Allah babu mai gadan Allah yana fata an gane wato wannan sura babbar sura ce وقال قتادة والضحاك ومقاتل جاء ناس من اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسمت عن اسم يهودا سنزو جاء النبي تسل لنا ربك سبحانه وانا أبنجل انت مجيئة يكي فإن الله أنزل نعته في التوراة دان الله يسوقد سبوه سيديكي أتم التوراة فأخبرنا من أي شيء هو ما ملا بالي دقني أكي وانا ألا ناكا دقيقي شاء مبوتة تامتا ومن أي جنس هو daga wani jinsi aljannu ko mutane ko kuma na mala'iku ne ko na dutse ne ko na daimon ne ko na birari ko azurfa ko da ruwa aka yi shi azabun huwa am nuhasun am fidda wa hal ya'kulu wa yashrab yana ci yana sha wa mimman warisa dunya wa man yursa shin yana cikin wanda zai bar gadon duniya ko a gaje ta fa anzalallahu tabaraka ta'ala sai Allah saukar da wannan sura sai Allah ce kul ga ya musu huwa Allahu ahad ka gaya musu shine Allah guda ɗaya ɗaya ɗaya kuma tilo wanda ba shi da wani abokin tarayya wannan kalma ta qul huwallahu ahad malam suka ce qul nan fil amr wa fa'il damir mustatir taqdiruhu anta kai Muhammad huwa damir sha'an mabani al fatahati fi mahalli rafa'i mubtada ina ba san gane Allahu mubtada sani a wata riwaya wanda ce khabar li mubtada وانت تعالى الله مبتدا ثاني احد خبر لمبتدا ثاني والجمله من المبتدا الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدا الاول شنو ضمير هو قلنا انا فاتن كون غاني واتو ضمير الشاني والحديث مبتدا واتو كما يدا muka fada الله الصمد الا ابن نجي da bukata nan kuma Allah mubtada as-samad khabaruhu labarinsa da mubtada da khabar nan kowanne da alif da lam in kaga dama sai suba da masu Allahu as-samad Allah abun nufi suba su abun nufi da bukata wato suba ce ko suka ce mubtada ne lam yalid ko ka karanta na'am shi gaba Allah ya ce lam yalid bai haifa ba wa lam yulad ba a haife shi ba wa lam yakul lahu kufuwan ahad ba shi da wata tanka wani abu da za a ce yayi kama da shi in ka tuna ja to jan halittar waye in ka tuna kore koren halittar waye in ka tuna fari farin halittar wane ne idan ka tuna fatsi-fatsi fatsi halittar waye in ka tuna rawaya hutuk rawayar halittar waye in ka tuna tsanwa tsanwan halittar wane ne in ka tuna ruwan tsowa abin nan ruwan ƙasa-ƙasa ruwan ƙasa-ƙasan na wane ne in ka tuna yawon makuba ko ruwan makuba ruwan makuban nawa ne ne in ka tuna ruwan toka ruwan tokan nawa ne ne duk irin wata kala da ka tuna walam yakul lahu in ka tuna girma wa ya halitta girman in ka tuna kankanta wa ya halitta kankanta in ka tuna siriranta wa ya halitta siriranta in ka tuna tsawo wa ya halitta tsawon in ya in ka tuna gajarta wa ya halitta gajartar in ka tuna namiji wa ya halitta namijin in ka tuna mace wa ya halitta macen in ka tuna aljanni wa ya halitta aljanni in ka tuna mutum wa ya halitta mutum in ka tuna dabbobin gida wa ya halice su in ka tuna dabbobin daji wa ya halice su in ka tuna kwari wa ya halice su in ka tuna tsotsotsi wa ya halice su duk gaba ɗaya qul huwallahu ahad wa lam yakul lahu ba wani abin da ya kansa da shi da abin da kace tana ba haka nan yake ba ina fatan an gane ku wato wani malami a cikin wasu waƙoƙi na ashaira yace jalla ala tamthil wa tasbih wa amma kana wato yastaqirru bihi ko ya saƙin rufi wannan kalmar ba ta da kyawu wato amma dai jalla ala tamthil wa tafsir wannan haka yake Allah ya daukaka ba a hada shi da komai ba a misalta shi da komai ba a kuma kamanta shi da komai walam yakul lahu kufuwan ahad malan yace wannan jumla wato da aka wada qul huwallahu dinnan wato al ismul jalil bi damir sha'n lit ta'zim wal jalala wato suna ne huwa dinnan wato sai aka ba an ce qul aka ce kace huwa shine ai sha'anin yadda yake tunda kuna tambayar Allah ne yaya kamar sa yake ya nau'in sa yake ya launin sa yake ko shine shine mutada na fata an gane ko Allahu sai wata sifa ta zo kuma ko kuma wani sunan ya sake zuwa Allahu shine Allah mubtada awwal sai mubtada thani as-samad mubtada thani ko Allahu ahad ko Allahu samad wal jumla min al-mubtada thani wa khabaru fi mahall rafi khabar mubtada al-awwal malam yace lam yalid wa lam yulad akwai jinasi na tafiya ilimin balaga wato li tagayyur shakali wa ba'd al-hurufi saboda wasalin da wasu harfan sun canza wa juna a dunkulen dunkulewa wato Allah ba shi da kanka ba wani abin da ya kama da shi malam yace tafsirin wannan aya ay qul ayyuhar rasul ya kai wannan manzo ka faɗa liman sa'alaka an sifatu rabbika wanda ya tambaye ka sifar ubangijinka au ko gajarta fari ko baki shuɗi ko kore da makamantansu firiranta ko kauri wani subatuhu ko ana tambayar dan wane ne dangin wane ne ka gaya musu huwa shi shine Allahu ahad guda ɗaya ai wahidin fi zati shi ɗaya yake a cikin zatinsa wa sifatihi ɗaya yake a cikin sifofinsa la sharika lahu ba shi da abokin tarayya wala nadira ba shi da abokin daidaitawa wala adila babu wanda za a ce wannan wato yayi karasa wa hadha wasfun bil wahdaniyya wannan siffar ta ubangiji ne da kadaitaka wa nafi shuraka da kore dukkan wata shirka wal ma'ana huwa Allahu alladhi tarifunahu ma'anar shine Allah nan da kuka sani wa tuqirruna bi annahu khaliq as-samawati wal ardi wanda kuke tabbatarwa shine mahalicin samai da kasai wa khaliqukum mahalicinku dan wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaqulunna Allah an kace musu wane ne halitta samai da kasai za su ce maka Allah ne wal man bi yadihi malakutu kulli shay'in wa huwa yujiru wa la yujara alayhi in kuntum ta'lam sayaquluna lillah qul fa anna tusaru wato ka kulka tambaye su mana wane ne wannan wanda shi yana iya zuwa ya zauna ko yana iya makwabtarka ka yana iya taimaka maka yana iya agaza maka amma shi baka zuwa kusa da shi kuma baka iya makwabtarka kuma baka iya taimakonsa wane ne wannan kowa an ka masa wannan tambayar ce maka Allah ne to in kuwa sun kuce na fa na tawar ne ake biyar da hankalinku wato a fauce hankalinku a dage hankalinku ku ga gane wane ne ya kamata a bauta masa wa taqirruna bi annahu khaliq as-samawati wal ardi wanda an tabbe ko ya malikin samai da kasai za ku ce shi ne in an ce wa ya halice ku za ku ce shi ne وهو واحد متوحد بالالوهيه shine guda daya wanda kuma ya takaitaka da Allah takasa shi kada za bota la yushariku fiha babu wanda yake kama ko yi tanka ko kuma sai tarayya da shi a cikin wato siffarsa ta takaitaka wa hadha nafi li ta'addud az-zat wannan korewa ce babu wani wanda za a ce zatin ubangiji yana da wata kama ko suna da yawa a ce wannan ma Allah ne wancan ma Allah ne ina قل لو كان معه آلهة لأمسكتهم خشية الإنفاق وأنا يتي قل كذا يا مسيح محمد law kana alihatun kama taquluna in dai akwai wani abin bauta daban kamar yadda kuke rayawa lata uzza haka na auka ma alihatun alihatun idan wani ga ya musu ka tambaye su ya Muhammad lau kana ma hu alihatun kama taqulun da a ce akwai wani abin bauta daban wanda ba Allah ba kamar da kuke rayawa in gada za a samu ka idan lam tagau ila zul arshi da wannan ɗaya Allah sai ya nemi hanyar zuwa gurin wancan mai al'arshi Allah ma halicci kowa da komai wato yace su ya idan wato kowa bai san kishiya ina fatan ka gane ko da wannan Allah sai ya fara da wancan ko yace inda wancan ya halitta ya kamata a gyara ka dinga tuna wannan yanzu misali a ce mota ta kuce ta kofi kai da abokinka in shi ya hau bai ji gyara ba kai da ka hau za ka ce ka ji kamar tana ɗan kaɗawa don a tsaya da Allah duba saboda abin nan mutum biyu ne amma in shi kayansa ne shi kaɗai fa ko wanda ya sai masa katsalanda to shi kaɗai ne mai kayansa saboda ƙasa shi yake da mulkin kayansa ba mai masa katsalanda ina fatan kuna ganewa wato irin wannan misalin ku lura wannan shi kaɗai zai sa ka kaɗai ta Allah kada abin da yake na Allah ne haƙƙinsa kar ka nema a gurin wani in ka nema a gurin wani kayi ne ina fatan an gane ko to Allah ya mana dace Allah ce idan lam tagau ila zul arshi sabila ai Allahu samad allazi yusmad ilayhi fil hajat wannan da ake nufin sa da bukatu duk wata bukatar duniya idan ruwa ake nema gurin wa ake nema idan arziki ake nema gurin wa ake nema idan lafiya ake nema gurin wa ake nema idan wani arziki ko kuma wato samun ci gaba ake nema gurin wa ake neman ci gaba idan dabbobi ne mutum yake so su dinga haihuwa gurin wa ake nema idan rashin lafiya ya kama sa ana neman waraka gurin wa ake neman waraka ba wani duk Allahu samad Allah abin nufi da bukata yana fata an gane ka wa huwa al-maqsud fi jami'il hajat shine ake nufi a dukkan bukatu li'annahu al-qadiru ala tahqiqiha shine yake da ikon tabbatar da wannan abin da duk ake nema din na koyo ko na sarari wal ma'ana huwa Allahu allazi yaqsudu ilayhi kullu makhluq shine Allah wannan da duk abin halitta shi ake nufa shi ake nema ya azaza la yasagani an wahad ba mai wadatuwa barin Allah wa huwa al-ganiyyu anhum amma shi ya wadata barin bayi wallahu al-ganiyyu wa antumul Allah ya wadatu ku ne mabukata shi Allah ba ruwansa da abin da yake hannunku ku ko sai kun nemi na Allah wa hadha ibtalu li itiqad mushrikil arab wannan bata abin da mushrikan laraba suke kulawa suke kudulawa ne wa amsalihim da makamantansu a ko ina suke a fagen duniya bi wujudul wasa'iq wash-shubaha waɗanda suke cewa sai an samu wani wato matsakaita waɗanda su ne za su maka hanya wato zuwa wajen Allah ai akwai irin wannan ko da ka laraba su da suna taya suna kama hanya da gumaka ko suna kama hanya da mala'iku ko suna kama hanya da dan sassaƙen su da irin dan waɗannan gumaka nasu wanda su ne za su musu tsani zuwa ga ubangiji ina fatan an sani ko eh suna cewa duk wannan bautar da muke ma na abuduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa ba bauta musu wai da su kusantar da mu zuwa ga Allah su mana tsani to wannan shi Allah da shi Allah samad to shi gaba da yake dan ake bunƙasa sa dan wasu sun zo sun tambaye annabi suna cewa ya Muhammad ayna rabb ayna rabbuna fa nunajihi abidun huwa fa nunadihi ne sai yake mu kira shi aw qaribun huwa fa nunajihi ko a kusa yake mu dan gana da shi suna tambayar annabi ina ubangijin nan namu yake a nesa yake mu kira shi mu daga mu mu ce Allah ko ko a kusa yake dan mu zo mu gana da shi wannan mushrikan laraba ne suka yi wannan manzo Allah wannan tambaya sai Allah madaukakin sarki ya saukar da aya a cikin suratul baqara na'am sharadi Allah ya ce idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib idan bayina suka tambaye ka labari na ka gaya musu kusa nake ujibu da'wata da'i idza da'an ina ansa kiran mai kira yayin da ya kira ni amma akwai sharadi guda fal yastajibu li abin da nake nema su ansa duk abin da aka ce daga Allah ne ku duk abin da aka ce daga manzon Allah ne ku anan ba sai kun nemi ina nake ne su nake ko kusa nake ba a'a ni ina kusa wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid muna kusa da bawan Allah fiye da jijiyar ganyaran sa fiye da abin da yake makogaranka Allah yana kusa da kai fiye da wannan saboda haka Allah yana kusa da kai yana kusa da ni wato ka tambaya yana nesa ne ka yi matsihu ko yana kusa ne ka gana da shi duk bai zo ba yana damura da kai dab da kai duk abin da kake takama Allah yana sane yana gani ina fata an gane wato shine wannan aya wannan kalma Allahu samad tana ɓata kudurin masu kudurin ganin cewa wato Allah sai an yi tsani zai gafarta har wasu suna misali za ka je wajen shugaban ƙasa baka nemi wani minista ko wani gwamnan sakatare ko wani advisor ya maka wato ya maka jagora ba ya kai ka ya maka masajiya to shi Allah ba ka yi ya ce direct ne kowa zo gan shi kada muku waye da wannan kun ji ayoyin da aka karanta ko ku ji ba kun ji hadisan ko ku ji ba abin ya fito galo ko a boye to saboda haka in kaje kana neman masajiya kai ka batar da kanka da gangan duk wayen mai wayo bai sai batar da ni ba tunda na gane qala ibn abbas fi tafsir samad abdullahi dan abbas a wajen tafsirin allahu samad ko akan samad din me yake cewa yani allazi yusqo yasmudu ilayhi alkhalaiq wato wanda kala'iku halitta gaba daya gare suke nema fi hawaijihim wa masailihim wajen bukatunsu da roƙonsu وهو السيد الذي قد كمل سؤدده شيني شغبان ده شغبان تسياسة بطا والشريف الذي قد كمل شرفه واندا شيني من درجة ده درجة ستاكتا والعظيم الذي قد كمل في عظمته واندا يكي من جلمان ده واتو جلمان سيار غاياتتا والحليم الذي قد كمل في هلمي من حقولن ده واتو حقولن سياكيك الشيء والعليم الذي قد كمل في علمي من علمان ده ياكيك الشيء وجن علمي والحكيم الذي قد كمل في حكمته wato wanda yake gwani mai hikima wanda hikimarsa ta kai ƙarshe wa huwa allazi qad kamala fi anwa'i sharaf wa sudad shine wanda duk nau'in girma da daraja da daukaka kuma da shugabanci ya tabbata gare shi wa huwa Allah subhanahu wa ta'ala hadhihi sifatuhu wannan ita ce sifar Allah wannan la tambagi illa lahu duk waɗannan sifofin ba su dace ba sai gare shi shi kadai laysa lahu kufuun ba shi da abokin tanka wanda za ta yi kamari wa laysa kamithlihi shay'un وهو الواحد وهو السميع البصير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير wato ba wani abin da ya tanka da shi shine mai ji albasir kuma mai gani saboda haka waɗannan sufofin Allah ne sai Allah ya ce lam yalid wa lam yulad bai haifa ba ba a haife shi ba wato shi Allah ba ma haihuwa ba fa hanyar da ake bi ta haihuwa ma ba ya bi badi'us samawati wal ard anna yakunu lahu waladun ولم تكن له صهبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم خالق كل شيء فاعبد خالق كل شيء فاعبد Allah ya ce bari'us samawati wal ardh wato shi ne wanda ya kaji halittar samai da ƙasai ba tare da ya gani a gurin wani ba anna ya kunu lahu walad to ya za a ce yana da walam takun lahu sahiba ba shi da mata ba shi da abokiyar zama ai dama dai samun ɗa sai an samu mata ko to shi ba haka nan yake ba in ya samu mace to zai rashin adalci dan duk matar da ta yi faɗa da matarsa sai ya karya ta ko ba haka nan bane saboda haka da Allah malam yanzu ka zo gida malam Ibrahim ka samu wata mata ta shaƙe maka mata tana neman kashewa ba sai da karfin ka ya kare ba sai da karfin ka ya kare shi kai mi ta miki shi ya kuri ma kace ba za ya kurin ba sai a hada da kai to kai kuma sai yaya ha ba malam to to shi ko Allah ba haka nake shi adili ne saboda haka ba shi da matar in yayi matar har ya shiga fadan matarsa ya tare mata to ai bai yi adalci ba ina fatan ka gane haka nan inda yana da in ɗansa da na wani suka yi jayayya zai goyi bayan ɗansa in ya goyi bayan ɗansa bai zama adali ba ke nan bari usamawati wal ard Allah ya kulu lahu wa lam takul lahu sahiba wa khalaqa kulla shay'in shine ya halitta dukkan komai wa bi kulli shay'in alim ya san komai zalikum wannan da ake baku labari Allahu rabbukum khaliqu kulli shay'in fa'budu mahalicin dukkan komai ku bauta masa kada ku hada shi da kowa ba shi da abokin tarayya shine mai irin waɗannan sabobi la tambagi illa lahu waɗannan sabobin daga gaba ɗaya ba su dace ba sai gare shi walam yasdur huwa an shay'in shi Allah bai zo daga wani abu da a ce halittar kaza ne ko daga kaza aka halice ko lokaci kaza ya faru kuma lokaci kaza zai kare ina babu ba shi da farko li'annahu la yujanisuhu shay'un ba abin da ya kama da shi farkon nan ya same shi kuma ƙarshen nan zai bar shi huwal awwalu wal akhiru هو الأول شين أنا فالكون نباشر فالكو فليست لأول لأوليته ابتداء wato farkon sa ba shi da ba shi da farko wala li akhiriyat li akhiriyatihim qada'un karshen sa ba shi da karshe bai karewa ina fata an gane ko saboda haka in ka wa huwa wa huwa zahir shine mabayyanin da duk abin da yake koye da filin gaba ɗaya nasa ne wal batil shine koye da filin da cikin duka nasa ne ina fata an gane ko saboda haka shine mai wannan sifar la yujanisu shay'un liwali'annahu karimun ghayr muhdith domin shi mai daraja ne mai kuma kyauta ne ko kadimun da dadde ne in an ce kadimun kama akwai abin da ya riga shi dama ta fil azal yana nan gairin muhaddasin bai faru ba la li la li awwal wujudi la awwal li wujudihi farkon sa ba shi da farko wala walaysa bi jism ba gangan jiki bane wa hada nafai li shabih wal mujanasa in ka tana gangan jiki shi ya halice shi wa wasafin bil qidami wal awwal al awwal awwaliyya ko wasifa bil qidami an sabbata shi da farko da dadewa da kuma farkon farko babu wani abu da ya riga shi wannan gurin sai ka yi tunani sai an koma ga Allah zuciyar ka za ta dangana so ya abin yake nan kullum amantu kawai shine imani amantu na yi imani da Allah karka sa wani abu a ciki ba shi da farko ba shi da farko farkon nan ya same shi ba shi da ƙarshe ba shi da ƙarshe ƙarshen nan zai same shi duk wani abin da yake koye a gurin sa fili ne duk abin da yake fili a gurin sa koye ne daidai ne da koyen da filin baki daya ina fatan gane ku shine mai kowa da komai mahalicin kowa da komai duk abin da kake iya tuna fauka da sama da nan yake duk abin da ka tuna gaba ɗaya ba nan yake ba sabanin sa yake walam yakul lahu kufuwan ahad lam yalid wa lam yulad wa nafal hudusi ya kore wa kansa faruwa wa fil jumla al-ula nafa li wujud li wujud al-walad lillah jumla farko ta kore Allah ba shi da da ورد على المشركين الذين زعموا أن الملائكة بنات الله يا يردي ga mushrikai wadanda suke cewa mala'iku ƴaƴan Allah ne wato ina fata an gane ko kaga abun nan waja alil mala'ikata alladhina hum ibadur rahmani inasa Allah yace sun sanya mala'iku da wadannan da yake bayi ne na Allah suka dauke su mata ne sai Allah ta shahidu khalqahum na'am ashahidu khalqahum فسكتم شهادتهم ويسألون هكذا أي فسكتم في آخر أنت في ذلك فسكتم فسكتم wannan haka za karanta dole da su ku tawo sharatu wannan wannan shaidar tasu da suke cewa ƴaƴan mala'iku ƴaƴan Allah ne kuma mata za a rubuta ina fatan gani koyi shahadu kuma za a nemi su ba da shaida ranar tashi kiyama ba su koyi sa'alu na tambaye su ranar tashi kiyama ina fatan an gane ko wa ala al yahud haka dan yahudawa al qa'ilin uzair ibn allah wa qalat al yahud wannan ayar gaba daya lam yalid wa lam yulad har yanzu ta yi raddi ga yahuda da suke cewa uzair dan Allah ne haka nan suka ce nasara dan wa nasara kuma suka ce isa dan Allah ne duk wannan aya ta musu ta musu raddi lam yalid wa lam yulad wato bi haifa ba kuma ba a yi ba wa fil jumla thaniya nafi li wujud al wahid walad wato a jumla ta biyu an kore ba shi da da mun karanta aya shi mata ma ba shi da tabaranta na da wa sabaq al adami rawa al haka ne ko wato ba shi da da sannan kuma shi Allah ya riga rashi ba rashin da ya riga shi shi gaba ɗaya samamme yana nan na sai ka koma da imani nan ake gane imanin mai imani yau tunanin mara tunani zai shiga zai shiga zai shiga damuwa yau mai karancin imani zai shiga lungu ina fata an gane ku yau mai karancin tauhidi sai ya dawo sai dai da amantu billahi bai dawo ina fatan ka gane ku sai da ni amantu billahi kana jin wani abu ya kasu a zuciyarka sai ka ce ni shikenan magana ta kare ka dawo garau kaman yanzu ka shiga cikin musulunci ka koma musulmin ka garau amma ka bari tunanin ka yana tafiya to yaya abin da ba shi da farko yake yaya abin da ba shi da kama yake yaya ba ja ba yaya ba fari ba yaya ba kore ba yaya ba tsanwa ba yaya yaya yaya yana ka tafi shikenan magana ta kare ka bar musulunci ai ba yi tunani ka tsaya kurum sun da yake daga yadda yake sai yaya amirruha kama ja'at bila kai ku zartar da sufofin ubangiji da suka zo ba sai ka ce ga da suke ba sai da yace ga yadda yake yace ga sufarsa sai ka bar masa da sai ka bar shi da wannan sufa ta sa ina ba ta gane ko shine Allah ya ce walam yakul lahu kufuwan ahad laysa lillahi ahadun yasawi ba wani da yayi daidai da Allah wala yumathiluhu ko yayi kama da shi wala yusharikuhu fi shay'in ko yayi tare da shi a wani abu wa hadha nafi al-wujud as-sahiba wannan korewa ce ba shi ma da matar wai mutsalin lima yi taƙa da bihin mushriku mushrikul arab da kuma ɓata abin da mushrikan laraba suke ƙudura min anna lillahi niddan fi af'ali wai Allah yana da kishiya wajen ayyukansa yana taimaka masa haisu za'alul mala'ikata shuraka lillah sun sanya mala'iku masu tarayya ne da Allah wal asnam wal awsan andadan lillah gumakan su din nan da suke bauta kuma wai wasu mataimaka ne na Allah wal sura nazaira fi aya ukhra wannan sura tana da wasu ayoyi na alqur'ani waɗanda suka yi kamar ita mun karanta ɗaya da su badi'u samawati wal ardi anna yakun lahu walad wa lam takun lahu sahiba sannan ga wata ayar kuma inda Allah ce wa man baghilur rahmani an yattakhidha walada masu ganin cewa Allah yana dace da wannan Isa dan Allah ne ko Uzair dan Allah ne ko wasu makamantan su Allah ya ce a gaya muku wa ma yanbaghi lirrahman an yattakhidha walada bai dace ga Allah mai rahama ba a ce yana da da wani wani da daban wanda za a ce nasa ne ya halice shi saboda dalilin da muka faɗa da su inda yana da da ya zama ba adali ba dan zai goyi bayan ɗansa kowane irin abu sai Allah ya ce bayan wannan in kullu ma fi samawati Allah ya ce in kullu ma fi samawati wal ardi babu wani abin da yake cikin samai da kasai na halittar Allah mutane ko aljannu illa atur rahmanu abda sai ya zo Allah yana bawa ba da ba ina fatan an gane ko ba kuma abokin tarayya ba ba kuma mai adadawa ba ba da bane ba abokin tarayya bane ba mai adadi bane a'a bawa ne zai zo ga Allah sai Allah ya ce kuma in wasu sun yi shi sun yi abin da ba shi Allah ya ce ba laqad ahsahum daidai kake abin da ya dame ka ka haɗa wasu ne da abu shi abin ya dame ka laƙada hasahun wato Allah ya kira ko laƙada hasahun wato bita ƙalili a wajen masu abin nan abin nan tausik jaizu abin nan masu karanta wato abin nan kenan abin nan tausik abin nan badal laƙada hasahun ba ko ina ake yin taƙalilin ba ana yin fata sama laqada sahum wa addahum adda Allah ya ce yaku ya kuma kidaye su kidayawa masu irin waɗannan magana sai Allah ya ce kulluhum atihi yawmal qiyamah Allah ya ce kulluhum dukkan su gaba daya atihi yawmal qiyamah za su zo masa ranar tashin kiyama fardan daya bayan daya da mai kare da wanda ya gaskiya da wanda ya kalawa Allah abin da ba shi da shi da wanda kuma ya kakkaba Allah daga abin da bai dace da shi ba kowa zai zo wa Allah shi kadai yawa kowa sakon sakamakon da shi kadai a wata ayar Allah ce wa qala takhadha ar-rahman walada subhana bal ibadun mukramun subhana bal ibadun Allah ya ce wa qalu suka ce ittakhadha ar-rahman walada lalle Allah mai rahama yana da da ya ma samu da nasa alhi da kansa Allah ya kore kansa subhanahu karfi ya tabbatar masa ya za a irin wannan magana bal ba shi da da mala'ikun da kowa ibadun bayi min Allah mukramuna masu daraja inna kirkin ne kenan ko har ma Allah ce la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi na'am wa hum bi amrihi Allah ya ce su waɗannan mala'iku ga sufarsu la yasbiqunahu bil qawli ba sa riga sa da magana ko zance duk abin da zai ga mu saurara ce sai ya faɗa su aikata wa hum bi amrihi ya'malun da umarnin ubangiji suke yin aiki ja'a fi sahih al-bukhari la ahada asbaru ala Allah ba wanda ya fi Allah hakuri ko ala azza sami'ahu min Allah ba wanda ya fi hakurin cutar wanda aka masa kuma ya ji yayi hakuri innahum yaj'aluna lahu andada suna cewa Allah yana da kishiyoyi wa huwa yarzuquhum wa yu'afihim kuma ya ba su lafiya ya arzuta su wannan ba hakuri na Allah ba za yi haka wa warawa al-bukhari aidan wa abdurrazzaq an abi huraira an annabi sallallahu alaihi wasallam qala qala Allah azza wa jalla kazzaba ibn adam dan adam ya kare ta ni wa lam yakul lahu zalika kuma bai dace ya haka nan ba wa shatamani wa lam yakul lahu zalika ya zage ni kuma bai kamata ya haka ba bai kamata a ce ya zage ni ba fa amma takribuhu iyaya amma zagin ko karyatawa da yamin lan lan ya abudani ko lan yu'ida ni kama bada'an inda yake ce Allah ba zai mai da shi kamar yadda ya halicce shi ba wannan kamar ya kare ta ubangiji bayan shi kuma Allah ya riga ya faɗa kama bada'ana awwala khalqin nu'iduhu wa'dan alaina inna kunna fa'ilun Allah ya ce kama bada'ana awwala khalqin nu'iduhu yadda muka faru farkon halitta haka nan zamu dawo da ita wa'dan alaina alƙawari ne namu inna kunna fa'ilina mu ne masu aikatawa wannan in dai mutum ya ce Allah ba zai sa da shi ba to ya tsare ta ubangiji وليس أول الخلق بأعون على علي من إعادته فدتا farko da akai wallahi bai fi saukin mayarwa ba fiye da ake mutayar da mutaran sashi kiyama halitta farkon ta fi wahala ina fata an gani haka Allah shi wa amma shatamuhu iyaya fa qawluhu amma zagin da yamin fadin da yake ittakhadha Allahu walada yace Allah yana da alhalin Allah ba ya da cewa ana al-ahad as-samad ni ne guda ɗaya tilo wanda ake nufi da bukata lam alid wa lam ulad ban haifa ba haife ni ba walam yakul li kufuwan ahad ba wani abin da ya tanka ko kama da ni saboda haka yan uwana ku lura da waɗannan sura da waɗannan ayoyi da magana da wannan sura take yi da darsan da ke cikin wannan sura ƙananan darsa ne duk wani abin da kake dan takama da shi na fulirita da wani dan mutsu mutsu ta fito maka da hijili sai dai ka je kai ta yi kuma ina fata an gane ko in mai zagin annabi ne an fito maka da abin fili in mai dan neman ceto ne a gurin wani an nema maka an fito maka da abin fili idan kana ga wani yana da damar maka wani dan agaji to an fito maka da abin filin agajin mai agajin da dan agajin shine wa shine Allah mai arzikawa shine wa kuma in kana tunanin akwai wani abu da ya riga shi babu an kore babu shi idan kana tunanin wani abu da ya tanka da shi babu laisa ka misali shay'un wa huwa samiul basir wannan sune sufofi na ubangiji sannan ba shi da ka balantana ce ya zalunci matar ma ba shi da ita balantana ce ya ba hanyar da ina fata an gane ko saboda ka shine mai kowa da komai mahalicin kowa da komai surar bata kare ba bayanin cikin ta bai kare ba lokaci kuma ya kawo kai din da dama mun fara wato kaman karfe 9 da minti 10 ko to yanzu ya rage mana saura minti 12 saura minti 12 ina ganin sai mu da ko kuma mu karasa mu bar tambayoyin wato wannan sura ta karantar da mu yadda ake fahimtar hukunce hukunce ina fata an gane ko da wato yadda rayuwa take malam yace wannan sura ta kunshi wato ta wato takaitacciya ta tabbatar ta kuma kore a lokaci guda ɗaya ta tabbatar ta kuma kore faqad abanat anna Allah ta'ala wahidun fi zatihi wa haqiqatihi ta bayyana mana Allah shi kadai yake cikin zatinsa da haƙiƙarsa munazzihun an jami'i anha'i tarkibi dukkan wani daurawa da hadawa gaba daya da za a yi shi Allah ya ne santa ba haka nan yake ba ونفت عنه كل انواع الكثره dukkan wani nau'i da za a ce da akwai dan guri kaza ko ƙari ko ragi wanda ya hadda ubangiji ko taimako ko agaji babu ta kore babu wa awdahat anna Allah ganiyun bi zatihi karimur rahim ta bayyana cewa wato shi Allah wadatacce ne da zatinsa kuma karimi ne mai kyauta ko mai tausayi ya taji ilaihi jami'ul khala'i fi qada'il hawa'i dukkan halitta gaba daya na sama da na ƙasa da dabbar gida ta daji da ƙwaro da tsuntsu da komai da mutum da aljani da mala'iku kowa gurin sai yake neman bukata muttasifun bi jami'i sifatil kamal wanda ya siffatu da dukkan sifofi na cika wa na'utul jalal da sifofi na daraja da girma wa nafat anhu kunna alwa'il ihtiyajat dukkan wata bukata ta duniya gaba daya tunda bai bukaci mata ba barantana a ce yana da ko a ce yana da agaji ko a ce zai yi zalunci bai bukaci wannan ba saboda shi Allahu samad guda ɗaya ne wa qarrarat anna Allah ahadun fardun ta tabbatar mana Allah guda ɗaya ne filo ɗaya ɗaya laysa lahu shay'un min jinsi ba wani abin da ya kama da jinsin sa ko a ce wannan da jinsin sa ne walam yalid walam yalid ahadan bi haifi kowa ba وليس له لاحق بمثله ba wani mai bin sa da bai yi kama da shi wana fat an nafsihi almujanasa ya kore wa kansa kamantacceniya wal mushaba ko kuma wato mujanasa shine ake daga jinsi kaza yake dan annabi sallallahu alaihi wasallam da yana magana ko yana tsawa akan Fatima Isa sai ce innaha jab'atun minni ai ita wata tsoka ce daga gare ni wannan yana jinsin sa ce ina wata Allah yana da irin wannan babu ya kore ba abin da yake kama da shi lam lam yalid wa lam yulad wa kadhalika huwa qadimun awwal awwal azal ko awwali azal shine wato da daddan farko mai farko da tsatte kuma azali wanda babu abin da ya riga shi gairu masabuqin bil adam ba riga babu wata riga ce ba shi yana nan kawai shi yasa nace nan mun shiga kwandan aqida da tauhidi tunanin ka da yazo sai ka ce mi amantu billahi ba wani abin da ake babu ta riga Allah babu saboda haka sai kai tunani sai ka koma ga Allah sai na koma ga Allah anan ake auna imanin mai imani daga nan ne wani in yi addu'a za a karba wani in yi addu'a ba a karba dan a cikin zuciyar akwai dugo dugon shakku shin Allah nan kuwa to yaya yake ko yaya kamanin sa yake ka yau ba dandan ba i Allah ne wannan da sai in ce ruwan nan da ya kori mutane ba su ji dandanan wannan sura ba wato na yi mamaki ko da sai in ce ban ji daɗi ba ma iko ne na Allah ina roƙon wanda bai ji ɗanɗananta ba ya sayi kasar ɗin ya ji shi aƙalla so goma zai ƙara maka imani ka zama mumini na gaskiya in ba haka ba sai ka dinga tafiya holo ko a kasuwa ana kallon ka kamar mai imani nan kwa zindiki zallan kafiri ne ina fatan an gane ko saboda ka sura babbar sura ce Allah ya mana maganin abu ya ba mu ikon kiyayewa ba mu ikon ganewa fala walida lahu ba shi da uba wala sabiqa lahu ba wanda ya riga shi ونفت عنه الحدوث bai faru ba wal awwaliyya shine farkon farko ba wani abin da ya riga shi nace wala milad wa huwa subhanahu wa aidan la muqarina lahu fi wujudi ba abin da ya kama da shi wajen wato wajen samuwa wala shafiha lahu wala nadira ba wanda ya kama da shi ba tanka wala sahibata wala wala wala nadida ba shi da mata ba shi da mi'ada da ko abokin fira wana fa an zatihi al-illiya al'andada wal ashbaha ya kore kishoyi da waɗanda suka yi kama da shi walam ya kullahu kufuwan ahad ba wani abin da ya tanka da shi wa kullu isbatin taqrir li aqidatil islam al qa'ima ala tauhid duk abin da Allah ya tabbatar da shi wato tabbaci ne gamsarwa ce da aqidar musulunci da tsakiya akan aqida wa tanzih wa taqdis da kore ubangiji da tsarkake shi da tsarkake shi daga abin da bai dace da shi ba wanda bai ji dandanan wannan sura ba bai ji tafsirin alqur'ani ba kaman baka ji rabin ɗayan musu ukun alqur'ani ba an baka ji wannan tafsirin ba saboda ka dole na dole ka har da kai mai magana da mai tafsiri wajibin ka kamar mai ta wannan tafsirin kuma ka saurari abin da ka faɗa ba so ɗaya ba ba so biyu ba ba so uku ba li yazida imanuka ala imani dan imanin ka ya karu akan imanin ka ina fatan an gane ko wa kullu nabayin radda ala ashabil aqaid al batila dukkan wani raddi wato da yake mayarwa akan masu aqidun banza kasanawiyya alƙa'ilina bi wujudi ilahaini kamar wasu aikin su as-sanawiyya wanda suke cewa ai abun bautan nan Allah guda biyu ne lil alam daya na haske daya na duhu daya na haske shine na adalci na duhu kuma na zalunci shine mai azabtar da mutane wannan su ake kira wane ne as-sanawiyya wata aqida ce daban kila nan ba mu da ita kada Allah kawo ta wan nasara alqa'ilina bi tasrif da kiristoci wanda suke cewa Allah ɗayan uku ne Allah uba Allah uwa Allah ruhu mai tsarki su ma rabbi ne gare su Allah guda ɗaya ne tilo ɗaya ɗaya ba shi da ɗa ba shi da mata ba shi da jika wa sa'ibal qa'ilina bi ibadatil aflaki wan nujum da sa'ibawa wadanda suke ce a bautata wa taurari wato da wata da rana waɗannan su ma an musu raddi ba a bauta kowa in bawa ba sai Allah shi kadai wal yahudul ladina yaquluna uzair ibn Allah da yahuda suke ce uzair dan Allah ne ƙarya ne Allah ba shi da da ina fatan gane wal mushrikin al qa'ilina bil anna al malaikata banatullah haka nan mushrikai suke ce malaiku ya Allah ne duk an musu raddi mun tattaro su mun tuko fiya sun mai da su mun mai da garau din garau garau garau garau wato Allah wanda yake shine garau wato sa garau take ba shi da abokin tarayya ba shi da abokin hadawa ba shi da abokin misali ba mai agaza masa baya neman agajin kowa shi yake agaza kowa ba wanda yake taimakon sa shi yake taimakon kowa baya neman kowa ya masa shi yake yi wa kowa komai shine Allah ina fata an gane ko qalal ulama manyan malamai suka ce wannan sura wato girmanta hadi sura fi haqqi ta'ala misal suratul kautsar ta yi kama da suratul kautsar da fi haƙƙin rasul a haƙƙin manzon Allah wanda muka karanta ta mun yi bayani a suratul kautsar ko lakin na kana fi haƙƙin rasul wanda ya soki manzon Allah kana bi sababi annahum qalu dan sun ce innahu absarul la walada lahu me karamar ko me yankakken bayani ba shi da da wa huna atani bi sababi annahum asbatu lillahi walada anan kuma wato sun samu rashin albarka da rashin dacewa dan sun ce Allah yana da shi annabi an ce ba shi da dan ne wai shine ya zama mara albarka kuma gashi yanzu shi su albarka din shi kuma nan dan aka tabbatar masa suka zo marasa albarka kuma ina fatan ku gane ko li anna adamar waladi fi haqqil insani aibun rashin da haƙƙin dan adam in ba irin na annabawa da manzanni zai zama kamar wani laifi ne amma a matsayin annabawa bai zama wa laifi dan su mu'ashiral anbiya'i la yarsuna wa la yurasuna ba sa barin gado ba ba gado inda dan sa zai girma dole ne ya biyayya ya zama irin biyayya irin ta manzanni in ya biyayya irin ta manzanni ya zama manzo kenan to suka ba gado su saboda haka ba bar masa ɗaɗe ya girma ba sai dai mata mata da sai girma ko ba samun ɗa wato ko ba samun annabi manzo a cikin mata wa wujudul walad aibun fi haqqin lahi amma samun ɗa kuma a haƙƙin ubangiji zai zama aibi wa li hadha sabu qala huna qul yadfa anil lahi ka gaya musu dan ya kore da Allah wa fi surati an-nabiyyati lan yaqul kayti innama qala Allahu zalika mubashara Allah ne ya faɗi wannan kawai wato mubasharatan hatta yadfa bi nafsi an rasul dan ya kare wa manzon Allah da kaza san ata ina fata an gane ko yace inna bainakal fasalli li rabbika inna shani'aka shine yake magana kansa ba a ce kulba kawai Allah ne yake faɗa amma anan da ke haƙƙin Allah ne ake so a saba sai Allah yake da ya musu ina fata kun gane bambanci to Allah ya mana dace dan uwana wannan sura kun ji abin da malamai suka faɗa a cikinta fata na da ni da ku wato Allah sa masu rekodin ɗin sun yi rekodin wato abin da yake damun mutanen mu wasu suna rekodin ɗin ba san rekodin ɗin ba ma addini bane wannan rekodin ɗin da kuke yi in kai shi yadda Allah ya ce addini kai yanzu wanda zuciyarsa da imaninsa yake rauni ya sayi wannan kasar ɗin ya ji da kuɗi ya sayi amma sai Allah ya baka lada ina fatan ka gane in aka sashi a gidan wato kana alfadaiya aka sashi a gidan radio na duniya wani ya ji wani ya gani ya shiru sai Allah ya baka lada sai da ka jara ina fatan ka gane ashe kenan ajaban li amril mu'mini inna amrahu kulluhu khair da al'amuransa gaba daya alheri saboda ka yara masu recording kada ku yi wasa da wannan abin da kuke yi aiki ne na addini aiki ne na ibada kuma masu sauraro kada ku yi wasa wannan kasar din a haƙƙina da kai wajibi in ji shi wajibi ka ji shi mata a jira a dinga su dinga sa suna ji yara a dinga sa musu suna kallo musamman ranar lahadi ko asabar in ba a je makaranta ba a saurare shi saboda mi saboda alherin da yake koshi a cikin sa in ka saki yanzu nan imaninka zai koma gefe daya sai ka dinga tafiya ko loko zindiki kafirin maza cikin mutane da riga musulmi ina fatan ka gane ko Allah ya mana dace nan zamu dafa aya ni fatan ubangiji ya nuna mana wani lokaci wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh